نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا إشرين دا بقي قوتا المحرم شكرة تدبو دا دا أربعين دا هجرة من زنسيرا أن محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 25 ga watan takwas shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji malam da rahamarsa yan uwa idan ba a manta ba satin da ya wuce mun shiga babu tahrimil hijrani bainal musulmi na fauka falafati ayyam a cikin kitabul umuril manhi anha babin da yake bayani game da haramcin ƙauracewa tsakanin musulmi fiye da kwana uku ba laita illa libida'atin في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك sai dai don wata bid'a ga shi wanda aka ƙaurace wa ɗin ko kuma bayyana fasikanci daga gare shi ko wasu dalilai makamantan haka wanda cikin wannan babi mun karanta hadisai guda biyar za mu tashi hadisi na shida insha Allah ta'ala malaici wa an abi khirashin حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي ورضي الله عنه وانا ديس أنكر بوشي دقى أبي خراش شيني الكنيسة حدرد بن أبي حدرد الأسلمي سنة سنقسكيا شيني سلامة, سلامة بن عمير ابن أبي سلامة ابن سعد ابن صار بن الحارث بن عيسى بن هوازن بن أسلم بن أقصى بن حارثة الأسلمي هو السليمي ma'ana nisba ce zuwa ga ƙabilar da ya fito daga cikinta ɗaya ne daga cikin sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya bayyana a cikin littafinsa al-isaba في تمييز الصحابة ويقال آه أنه ون صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي إرادة أمنتي سقار تبتا أغريش يناتيوا من هجر أخاه سنة wanda ya ƙaurace wa ɗan uwansa tsawon shekara guda fa huwa kasafki damihi to laifinsa kamar ya zubar da jininsa ne kamar ya ɗauki makami ya zubar da jininsa da wannan laifin nasa da ya na ƙawarce masa da zubar da jininsa duk abu ɗaya ne wannan hadisi rawahu abu dawuda bi isnadin sahihin al-imam abu dawuda ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wannan hadisi yan uwa ingantacce ne insha Allah ta'ala akwai wata ruwaya daga Anas dan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ita kuma tana cewa hajjurul mu'min sana kadamihi ƙauracewa mumini tsawon shekara guda ma'ana kadamihi kamar zubar da jininsa ne to uwa idan maka wannan hadisi za ku ga shi ma irin sauran hadisan da muka gabatar ne a baya wanda suke bayani game da haramcin ƙauracewa juna fiye da kwana uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi hani ya haramta musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi tsawon a fiye da kwana uku ta yadda ya su haɗu wannan ya kau da kansa wancan ya ɗauke kansa wancan ya juya wa ɗan uwansa baya wannan ya juya wa ɗan uwansa baya to matuƙar wannan al'amari da za su yi wuce kwana uku to dukkaninsu suna cikin haramun to ɗoriya akan wannan wanda ya yi tsawon shekara guda baya ma'amala da ɗan uwansa babu shi ba shi wannan an kawo shi ne ta gefe guda ɗaya mai yiwa shi ɗaya ɓangaren yana ƙoƙari ya yi ma'amala da shi ɗan uwan nasa amma ɗaya ɓangaren ne ya yanke masa ya ƙiyarda su yi ma'amala idan ya masa sallama baya amsawa idan ya masa magana baya kula shi ko ya so wata ma'amala ta haɗa shi kuma sai ya kauce sai ya ƙiyarda saboda haka ya iyayensa ya rabu da shi to shi wannan wanda yake kawo da kan wanda yake kin yadda shine laifin ya tabbata a gare shi ma'ana laifin da ke kansa na kauracewa dan uwansa tsawon shekara guda daidai yake da ya zubar da jininsa daidai yake da ya sa bindiga ko takobi ko wuka ko dukkan wani wani makami da zai iya zubar da jininsa ya masa illa jininsa ya zuba daidai suke a laifi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي نبكوي وان دشيني نكرشي أولا بابي أنكر بوشة دك صحابي أبو هريرة ألا من أكين سركي أقارا مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة من زن الله إرادة أمن سن الله سكار تبتا أغريش يتي لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثين baya halatta ga mumini ya ƙaurace wa ɗan uwansa mumini fiye da kwana uku fa'in marrat bihi salafun idan kwanaki uku suka shuɗe suka wuce a gare shi shi muminin da ya ƙaurace wa ɗan uwansa fiye da kwana ukun dukkaninsu su su bin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce falyalqahu wal yusallim alaihi to ɗaya daga cikinsu ya yi ƙoƙari ya haɗu da ɗan'uwansa ya masa sallama ya yi ƙoƙari ya haɗu da shi ya masa sallama shi ne a mafi ƙanƙancin martaba da zai nuna cewa kowa ya zubar da makamansa an ci gaba da ma'amala kamar yadda ne mana bayani a satin da ya gabata shi ne sallama kaɗai ta wadatar duk wannan laifin da aka ce aikinka za a rataye shi a sama ba za a karɓi ayyukanka ba kayi kaza kayi kaza sallama kaɗai idan kai ta wadatar e in ka gan shi assalamu alaikum wa rahmatullah ka danne abin da ke cikin zuciyarka ka yi haƙuri ka danne duk wani kunci da zafi da wuta da shaɗan ya hura maka a cikin zuciyarka ka yi haƙuri ka danne shi ka ce masa assalamu alaikum ka tuna da cewa wannan wutar da shaɗan ya hura maka a cikin zuciyarka qul naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama idan ka shige ta tafi ta zafi tafi wannan wutar da shaɗan yake hura maka a cikin zuciyarka ka yi haƙuri kai masa sallama ba a ce dole sai ka tsaya ka yi hira da shi ba ba a ce dole sai ka tsaya ka tattauna da shi ba ba a ce dole sai ka tsaya ka yi wani abu da shi ba a'a adna martaba da za ka yi daga cikin abin da ake bukata shine kai masa sallama mafi karancin martaba daga cikin abin da ake bukata ka shine ka ce assalamu alaikum rahmatullah idan ya amsa to alhamdulillah kai da shi duk kubuta kai ka kubuta shi ma ya kubuta idan bai amsa ba alhamdulillah kai ka sauke nauyinka shi kuma wannan ka bashi da Allah da ya halicce shi yan wannan fata an fahimta to shine wannan abin da yake nuna mana wal yusallim alaihi masa sallama fa inna radda salama idan ya mayar masa da sallama da ya masa faqad ishtaraka fil ajri to da shi wanda ya sallama da wanda ake wa sallama ya amsa dukkaninsu sun yi tarayya a cikin ladan ma'ana an warware wancan kullin da shedan ya kulla tsakaninsu yanzu alhamdulillah kuma shikenan an ci gaba da mu'amala dukkanin sun yi tarayya a cikin lada wa illam ya rudda alaihi idan kuma yi masa sallama sai ya ki amsawa faƙad ba a bil ismi wa kharajal musallamu min alhijrati to shi wanda aka yi wa sallamar ya ki amsawa ya juya ya koma da laifin laifin ya tattara a kansa wa kharajal musallimu shi wanda ya sallamar kuma ya fita min alhijrati daga laifin da aka tsora masa na me na kaurace wa dan uwansa dai ma'ana idan kai sallama shikenan kai ka fita wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin hasanin qala abu dawuda al-imam abu dawuda yace idza kanatil hijratu lillahi amma idan ya kasance ƙaurace wa ɗan uwanka da kai ko ƙaurace masa da kai kayi ta ne don Allah ba don raɗin kanka ba ba don ƙashin kanka ba ba don maslaharka ba kayi ta ne don Allah falaisa min haza fi shay'in al-imam abu dawud ya ce to wannan babu komai a kansa baka cikin wanda za a rataye sallar su baka cikin wanda za a ce ya zubar da jininsa baka cikin wannan ana bayani ne ga wanda kawai ya ƙaurace wa uwansa ne kawai saboda ko rashin jituwa tsakaninsa da shi ko ba sa shiri ko wani abu makamancin haka amma idan shari'a ta baka dama yana cikin wanda za a iya ƙaurace wa to babu laifi babu laifi ka ƙaurace masa kamar yadda wancan sati mun buga misali da mutane guda uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya ce a ƙaurace musu aka daina musu magana ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba ba kwana uku ba tsawon kwana hamsin kwana hamsin duka mutanen garin madina a lokacin ba sa musu magana inda kai musulmi ne idan kai musu magana kuma a lokacin kai ne kai sabo sai Allah ya kama ka saboda Allah madaukakin sarki ta harshen annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarci da kawarce musu gaba daya su ne waɗancan mutane guda uku da Imam Nawawi ya kawo kissas a cikin riyadus salihina aka daina musu magana to kun ga wannan kawarce musu din da aka yi an yi shi ne akan me akan ka'ida akan ka'ida to shi sa zaka ga ko da a taken babin malam ayi bayani cewa sai dai ga wanda ya bayyanar da bid'arsa ko fasikancinsa kamar yadda mai ahalari ya faɗa cewa fa yajibu mai hijranuhu ko fa yajibu hijranu yace fasiki la yahillu lahu suhbata fasikin ko wala mujalasatu illa illa bi ghayri rutin ko bi ghayri rura ya ce baya halatta ka yi abokantaka da fasiki wannan haka yake baya halatta ka zauna guri ɗaya da fasiki ya ce ba tare da wata larura ba larura shine kamar zaman aji kai ɗalibi ne shi ɗalibi wannan baka isa ka fitar da shi ba kamar yadda shi ma bai isa ya fitar da kai ba haka ne sai ka zauna tare da shi ka shiga cikin mota ta haya kuɗi ka biya shi ma kuɗi ya biya ka isa ka fitar da shi baka isa ba layin asibiti ko wasu abubuwa makamancin haka wannan baki saka abin nan din shi ba to amma kai da shi ku zamto abokai ne juna wannan baya halatta eh baya halatta kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada kai abuta da fasiki kuma kada ya ci abincinka kada kai abuta sai mumini haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa saboda haka yan uwa idan muka kalli abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana a wannan gabar shine idan mutum akwai abinda zai bayu zuwa kaurace masa ta wannan babu laifi mutum ne fasiki ya yi shura a fasikanci kuma baya jin tsoron bayyana fasikancinsa baya shakkar kowa baya tsoron Allah maɗaukakin sarki baya tsoron halittar Allah maɗaukakin sarki irin wannan babu laifi ya kaurace masa kuma wani wani lokacin ma an yi masa nasiha da jan hankali duk ya ki yadda ba shi ba zai ji ba kawai babu laifi sai ya kaurace masa ko mutumin da yake shahararren dan bid'a mai kira zuwa ga bid'arsa mai kira zuwa ga sabawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ku karanta tarihin magabata za ku ga irin wannan suna da kausasan maganganu akan yan bid'a magabata suna da kausasan kalamai da suke akan mu'amala da dan bid'a ko abin da ya kama da ko abin da ya kama da shi to amma ana bayani akan kai da shi wani abu ne ya hada ku to baya halatta ka kaurace masa amma wancan baka yi dan kanka baka yi ne dan wa dan Allah madaukakin sarki dan addini to wannan shine abin da hadisin yake karanta da mu yan uwa wannan hadisin da makaranta yanzu na karshen nan hadisi ne da yake a cikin isnadin sa akwai rauni bai inganta ba kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani bayyana a cikin a littafin sa na Da'ifu Abi Dawuda littafin Abi Dawuda da ya ware ingatattu da marasa kyan yace wannan hadisin yana yana cikin hadisai marasa kyau da imamu abu dawud ya fitar da su isnadinsa bai inganta ba to amma idan maka kalle shi da kyau sai ku ga duk abubuwan da suka zo a cikinsa akwai ma'anoninsa a hadisan baya wanda kuma su sun inganta akwai ire-iren ma'anoninsa a cikin hadisan baya babban da yan uwa abin da babin yake karantar da mu shine haramun ne a matsayinka na musulmi ka kauracewa dan uwanka musulmi fiye da kwana uku idan ba akwai wani abu da shari'a ta baka ba idan ba akwai wani abu da shari'a ta baka dama a kansa wannan ba daidai bane akwai misali zaka ga a inda kake mu'amalarka ko a unguwarku ko a garinku ko a wajen aikin ko abin da ya daka akwai wanda zaka ga musulmi ne dan uwanka amma baka da wata mu'amala da shi ba haka bane kaga wannan ai baya nuna baya nuna kauracewa harkarka daban harkarsa daban kowa yana harkarsa kuna mu'amala kowa yana mu'amalarsa kai ma kana mu'amalarka wannan ba a ce ka kaurace masa ko ya kaurace maka amma mutumin da kuke da kuke mu'amala da shi ko abin da ya kama da haka dan wata rigima ta hada ku sai ka kaurace masa to irin wannan ake bayani Allah madaukakin sarki ya samu dace babun nahyi an tanadi an tanadi ithnaini duna thalithi bi ghairi idnihi illa li hajati babin da zai bayani game da shari'a ta yi hani game da mutum biyu su gana shine an tanajis naini mutum biyu su gana duna salisi ba tare da na ukun ba bi ghairi iznihi ba kuma tare da sun nemi izinin shi na ukun ba illa li hajatin sai don wata larura abin da ake nufi da ganawa shine kuna tare kuku uku ne kadai a inda kuke zaune sai ɗaya ya ware ya kirawo ɗaya ce da Allah wani ji mana to wannan haramun ne addinin musulunci ya hana ‘yan uwa fahimta an gane kuwa kai kaɗai ne ko ku biyu ne da kai da abokinka kuna zaune sai mutum ɗaya ya zo yanzu kun zama ko nawa kenan ko uku da uku ne yana zuwa sai ya ce wani da Allah ji mana sai ya kirawo ɗaya daga cikin ku to wannan haramun ne ba za a yi haka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana an fahimta sai dai idan kana son kai hakan dole sai ka nemi izinin na uku in ya amince to shi kenan bai amince ba kuma dole dole kwakwar da ganawar ko kuma kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala sai ka je ka samu wannan na hudin sai ka ajiye shi akan bencin idan ka je ka samu wani mutum guda daya sai ka ajiye shi a inda kuke zaune ku zama ku nawa kenan ku hudu to babu laifi sai ka dauki ɗayan ku je ku ka je ku gana ina fata an gane za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala amma dai kuna tare sai ɗaya ya ware sai ya kira ɗaya wannan haramun ne mu sani cewa duk wanda haka ya saba Allah maɗaukakin sarki ba daidai ba ne saboda shi wanda kuka ware ɗin za ku sa shi ne za ku sa mai shakku a cikin zuciyarsa ba zai ji daɗi ba kuma shi ne sama laita huwa ayyata haddasa sirran abin da ake nufi da wannan shine wa huwa ayyata haddasa sirran shine mutane guda biyu su tattauna akan wata matsala a sirrance shi ɗayan baya ji la yasma'uha shi ɗayan baya jin abin da suke faɗa wa fi ma'anahu hakanan zai shiga cikin ma'anar wannan abin da shari'a ta hana shine ma idza tahaddasa bi lisanin la yafhamuhu shine idan su su biyan nan suka yi magana da wani yare wanda shi na ukun baya ji shi ma ya shiga ciki yan uwa an fahimta yawa wannan zuwa ya kira ɗayan ya ce zo mu gana suka tashi suka bar ɗayan haramun ne wannan suna tare su su ukun ba su tashi ba amma shi baya jin yaren su fulani ne shi kuma bai iya fulatanci ba kawai suna cikin magana ana hausa kawai sai ji sun juya yare ana ta fulatanci baya jin abin da ake faɗa shi ma wannan haramun ne ko kuma turanci suke shi bai iya turanci ba kawai sai a juya baki a ci turanci wannan shi ma ba daidai bane yan uwa ko kuma larabci suke ji shi baya jin larabci sai su juya su fara larabci shi ma wannan ba daidai bane eh sai ku magana da yaransa shi ma dauki ma'anar annajwa inji imam an-nawawi alaihi rahmatullah ya dauki wannan ma'anar to ƴan uwa mu sani cewa shi gani ko keɓancewa asali a cikin shari'ar musulunci abu ne da ba a sansa idan ba ya zama dole ba abu ne da shari'a ba ta sansa in ba ya zama dole ba a je a tare ana mitin ko ana tattaunawa ko ana gani abu ne da shari'a ba ta san sa in ba akwai abin da zai sa a yi ba matsalaha ce ta lahira ko matsalaha ce ta duniya sai a yi shi shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa la khaira fi kafirin me min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nu'tihi me ajaran azima Allah subhanahu wata'ala ya ce la khaira fi kafirin min najwahum babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin gani da mitin da keɓancewa da mutane suke tsakaninsu Allah maɗaukakin sarki da kansa yake cewa ba alkhairi a cikinsa sai ce illa man amara bi sadaqati sai dai wanda a cikin ganinsa umarni suke da a yi sadaka a yi kyauta a kyautata wa wasu mutane a yi kaza wani abin da ya dace a yi shi au ma'arufin ko kuma umarni suke da a yi wani abu mai kyau abu na mai kyau wanda yake ma'arufi ne a yi shi au islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin mutane ake yi sulhu ake yi wasu mutane sun bauɗe ake so a dawo da su hanya irin waɗannan gani su ne ganin da Allah maɗaukakin sarki yake maraba da shi kuma shine abin da shari'a ta yadda da shi to amma duk ganin da ba waɗannan ganin ba shari'a ba ta san su sai dai idan akwai wata maslaha ta duniya wanda za ta ba mutane dama su gana wannan ma babu laifi eh kuna da wata abu naku maslaha ce tsakaninku ba cin naman mutane bane ba tuggu bane ba wani ake kitsawa yadda za a cutar da shi ba to babu laifi za ku iya keɓincewa ku gana wannan babu laifi to amma dai mu sani cewa ita ganawar idan ma za a yi ta mai amfanin to a kiyaye sharɗanta daga cikin sharɗanta shine idan kuku biyu ne kawai na ukun ya zo to kada ka tashi amma idan kun fi kuku uku fa ku hudu ne ku biyar ku shida to babu laifi saboda wannan mutum ɗin ba zai ji kadaici ba alal akalla akwai wanda za su ci gaba da tattauna tsakaninsu da shi amma a keɓance wasu wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innaman najwa mina shaitan lallai gani mina shaitani daga wa yake daga shaidan yake innaman najwa kun ga sai aka kawo adatu hasrin innama kadai gani daga shaidan kawai yake to wannan ayar za mu fahimce ta ne idan mun koma farkonta Allah maɗaukin sarki sai ya yi lazina amanu idza tanajaytum ko fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa haka ne ko wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun sai ce me innaman najwa minash shaitan Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza tanajaitum idan za ku yi gani a tsakaninku idan za ku yi mitin tsakaninku idan za ku keɓance a tsakaninku fala ta tanajau bil ismi wal udwani kada ku yi gani bil ismi da abin da yake saban Allah ne laifi ne wal udwani da ƙetare iyaka suka ce abin da ake nufi da al ismi shine abin da za ku tattauna na sako tsakaninku al udwani kuma abin da za a tattauna akan cutar da wani ƙetare iyaka a cutar da wani yadda za a da wani tubu yadda za a kwarfe wani yadda za a taɗe wani yadda za a hana wani sakat shi da bil'udwani wa ma'asiyatin rasuli haka nan kada ku tattauna akan abin da yake saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya ce wa tanajaw bil birri wat taqwa ku tattauna ku yi gani akan abin da yake albirri ne biyayya ce ga Allah madaukakin sarki da attaqwa da abin da yake mai a tsoron Allah ne abin da zai taimaka mutane wajen jin tsoron Allah da dora su akan hanya Allah madaukakin sarki Allah maɗaukin sarki ce wattaqullaha allazi ilaihi tuhsharuna lalle ku kiyayi dokokin Allah maɗaukakin sarki wanda zuwa gare shi za ku koma idan kun rayu a duniya kun yi gani kun saba masa bayan ya hana to ku sani ƙarshen al'amarin ku zuwa gare shi za a maida ku sannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya biyo ta wannan ayat innaman najwa ku sani kadai gani da kuke irin waɗancan na saban Allah banda na kirkin fa ba ana nufin kowane irin gani ba annajwa irin wacce ake nufi a nan wajen su ne na saban Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce mina shaitan daga shaitan suke me yasa suke yi li yahzuna allazina amanu dan su sanya bakin ciki da damuwa a zuciyar waɗanda suka yi imani walaysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah kuma wannan ganawar da suke ba zai cutar da wannan mumini masu imani komai ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki yan uwa wannan ganin ana bayani ne game da abin da Yahudawa suke yi za mu koma bayan Allah maɗaukin sarki ce alamtar ilal ladina nuhu an me anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma sayatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha wato asalin ayar kamar da al-imam ibnu kafirin alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa ta soka ne akan yahudawa yahudawa su suke wannan ɗabi'ar asali idan suka hango mumini ya taho ko musulmi ya taho suna zaune to sai su haɗe kai sai su fara tattaunawa ta yadda musulmin da ya taho dole sai ya tsargu sai ya ji da shi ake ka san akwai abin da in ka to dole ma sai ka tsargo kawai ana ana dan nuna ka ana dan shuna ka sai a dago a kalle ka sai a gaba tattaunawa sai a dago a kalle ka to kaga dole ka abin nan to irin haka suke yi sunan haka ne dan shi musulmin ya ji rashin daɗi su sa masa firgici da tsoro a cikin zuciyarsa ya ji cewa lallai akwai abin da suke shiryawa don su cutar da ni to sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sabai sai kai masa ƙara sai yawa yahudawa magana akan su daina wannan abin da suke ba su daina ba sai suka ci gaba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ce alam tara ilal ladina nuhu anin najwa shin baka ga waɗanda aka hana game da ganin da suke yi ba irin wannan mugun ganin da suke dan su sanya firgici da tsoro a cikin zuciyar mu'mini ne shine alam tar ilal ladina nuhu anin najwa thumma yauduna limanuhu anhu sai gashi sun dawo sun ci gaba da wannan ganin da aka hana su wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul suna ganawa akan abin da yake na saban Allah ne da ƙetare iyaka da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza ja'uka irin su ne zaka ga idan sun zo wajen ka ya rasulullah yuhayyuka bimalam hayyuka bimalam yuhayyuka bihi Allah sai su rinka gaishe ka da irin gaisuwar da ba ita Allah ya maka ba sai su rinka cewa assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alayka ya muhammad me assamu shine halaka da mutuwa halaka da mutuwa su tabbata a gare ka maimakon assalamu alayka aminci sai su ce assalamu alayka to shine sai Allah madaukakin sarki musu martani yace suna gaishe ka da irin gaisuwar da ba ita Allah madaukakin sarki ya maka ita ba to shine sai Allah madaukakin sarki a can wajen yake cewa innaman najwa minash shaitani irin wannan ganin da yahudawa suke yi suna yin sa ne liyahzuna allazina amanu dan su sanya firgici da razani da bakin ciki da damuwa a cikin zuciyar mumini sai Allah ya ce walaysa bi darrihim shay'an sai kantar ya lallabi muminai da musulmi sai ce walaysa bi darrihim shay'an wannan abin da suke ba zai iya cutar da ku komai ba illa bi idnillahi sai da izinin Allah madaukakin sarki wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun lallai ga Allah mumini suke dogara Allah maɗaukin sarki ya kwantar musu da hankali to wannan sai nuna ashe duk irin wannan ganin wanda suke asalin wanda suka fito da shi sune yahudawa to kaga dan mutumin da yake irin wannan gani idan ya ga dan uwansa ya keɓance suke tattaunawa akan sa dan ya san da shi suke suna cutar da shi to wannan ya sani cewa ya ɗauki wata ɗabi'a ta daga cikin ɗabi'un yahudawa sannan ya saba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace hadisi na farko a cikin wannan babin wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbi wannan hadisi daga abdullahi dan umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abdullahi dan umar yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza kanu ثلاثة فلا يتناج فلا يتناجسنان دون ثالث annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idza kanu salafatan idan mutane sun kasance su su uku ne kawai to fala yatanajasnani kada mutum biyu su gana su kebance su bar ɗayan duna salis su bar na uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito rawahu abu dawud wa zada al imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi ya ƙara a cikin tasarwa ya ce ƙala abu salihin abu salish ya ce ƙultu libni umara sai na ce da abdullahi ɗan umar fa'ar ba'atan to ya kace gani idan su su hudu ne fa ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce masa la ya burruka wannan ba zai cutar da kai komai ba idan mutum hudu ne babu laifi za ka iya zuwa ka kira mutum ɗaya ku tattauna mutum biyun sun isa juna za su iya ci gaba da hira da tattauna juna da tattauna magana da take tsakaninsu amma mutum ɗaya ne aka hana a tashi a bashi warwahu malikun fil muwatta'i an abdullahi bin dinari hakanan imam malik ibn anas alaihi rahmatullah ya rawaito wani asar daga abdullahi dan dinar ɗaya daga cikin malaman tabi'ai wanda yake maula ne na abdullahi dan umar wanda fiqa na mina fiqat yana ɗaya daga cikin amintattun malaman tabi'ai da ake karɓar hadisansu kala yace kuntu ana wa ibn umara yace mun kasance da ni da mai gida na abdullahi dan umar inda dari khalid ibn uqba a daidai gidan wani sahabi da ake ce masa dari khalid ibn uqba allati fi suq wanda yake a bakin kasuwa wanda yake a kasuwa gidan nasu a kasuwa yake yace mun kasance a daidai kofar gidan fadaa rajulun yuridu an yunadiyahu wa laysa ma'a ibn umar ahadun ghairi sai wani mutum yazo yana so ya kebance da malam abdullahi dan umar ko dan ya nemi fatawa ko dan ya tattauna wani abu da ya shafe shi shi da shi yace amma a lokacin babu wani tare da Abdullahi dan Umar sai ni kadai mu biyu ne kawai shi da yazo sun zama su nawa kenan su uku idan ya ji Abdullahi dan Umar sun kasance sun yi mai kenan sun keɓance shi sun bar shi kadai Abdullahi dan Umar kuma sahabi ne ya san wancan hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa da Ibn Umar rajulan akhar sai Abdullahi dan Umar ya kirawo wani mutum daban wanda ba su su biyun ba ba kuma wannan wanda ya to ba sai ya kira shi ya ce da Allah bawan Allah jima da zo da ya zo hatta kunna arba'atan sai suka zama su su hudu kenan fa qala li walil rajuli salisi alladhi da'a sai ya ce da ni da wannan mutum na uku da ya kirawo ko na hudu da ya kirawo sai ya ce da mu mu biyu ista'khira shay'an da Allah ku dan jira mu kadan dan uwan bai mutu aiko sai da Allah ku dan jira mu kadan muna zuwa فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa la yatanajasunani duna wahidin kada mutum biyu su gana su keɓance su ban mutum ɗayan shi shi kaɗai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana wannan yace shi sa ne wannan al'amari yan wani fata an fahimta to wannan shine asar din da na gaya muku ɗazu lokacin da nake muƙaddimar hadisi babu laifi idan kuku biyu ne wani zo zai gana sai ka ce to da Allah ina zuwa sai ka je ka nemo wani sai su zama su su hudu kenan sai su tattauna eh sai ku zauna sai su zauna su su biyu kuma ku ku biyu sai ku kebe wannan babu laifi ko kuma ku ci gaba da zaman ku ku ukun sai kaga wani ya zo sun zama su su hudu ko kuma kun zama ku ku hudu to babu laifi a lokacin sai ka ce wanda Allah dama wajen ka na zo zo mu tattauna eh babu laifi ma idan ban san hadisi ba ka dan kare su da shi ka ce abin da yasa ne haka saboda ai na ji wani hadisi ne a makaranta an karanta min cewa annabi ya hana ya hana mutum uku su keɓe su ban mutum ɗaya sallallahu alaihi wasallam kaga su ma sun ƙari kenan ko to abin da ya kamata kenan wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce idza kuntum salafatan idan kun kasance ku ku uku ne fala ya tanajasnani dunal akhar kada mutum biyu su keɓe su gana su bar mutum ɗayan hatta takhtalitu bin nasi sai kun cakuɗa da mutane har sai kun shiga cikin mutane kun yi yawa to wannan laifi wannan lokaci babu laifi sai ka ja mutum mutum ɗayan sai ku ware ku magana ku wancan masu yawan ba za ku cutar da su komai ba insha min ajali anna zalika yuhzinuhu yace saboda hakan da za ku yi masa ku kebance ku bashi shi kadai yuhzinuhu zai sanya shi bakin ciki da damuwa tafsirai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yan uwa kuma abin haka yake kai kanka kalli kanka lokacin da kuke zaune ko ku bi kawai sai wani zo ya ja mutum ɗaya ake ta hira ana tattaunawa ba ka ji daɗi ba musamman musamman idan tarayya ku sosai ce a ce kuna tare ne sosai idan da wani ne can wanda ba ku da alaka da shi ce da Allah wani kai nake son gani shi ma din ba bai halatta ba cewa ne ya halatta ba amma dai damuwar za ta fi idan ya kasance duk ukun tare kuke abokai ne ku kuna tare kawai sai ɗaya daga cikin ku sai zo sai ja mutum ɗaya sai ya baka kai kaɗai da Allah za ka ji za ka tsarki kanka haka ji babu daɗi to shari'a kuma duk irin abin da aka san zai haifar da wani ƙaiƙayi da rashin jin daɗi a cikin zuciyarka game da ɗan uwanka kokari take ta shafe shi ta kore shi don a zauna lafiya idan kullum hikimar shari'a shine ta kore تتكود الشحناء والبغضاء والعداوة بين جماعة المسلمين duk wani kiyayya da gaba da jan haushin juna shari'a kokari take ta kauda su ta kore su daga cikin mutane shi yasa duk abin da aka san zai jawo irin wancan abin sai ga an yi kokari an ce a to a bar shi kada a yi shi ku kalla abin da kyau abin zai iya jawo gaba ko kuma rashin jito tsakanin shari'a ta ce kada a yi shi sai ta haramta shi Allah subhanahu wataala ya samu dace باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو ظائر على قدر الأدب إمام النووي الله مسا رحمه يتي باب da zai bayani game da shari'a ta yi hani an ta'zibil abdi game da mutum ya rinka azabtar da bawansa bawan da ka siya da kuɗinka ka rinka azabtar da shi yanzu babu bawa sai dai mu ce sai dai mu ce me alkhadim ko sai dai mai amfani da alkhadim shine mai hidima irin house boy da mutane suke ɗauka namijin da yake maka hidima a gidanka ko yarinya galibi tunda an fa ɗaukar mata irin yara 'yan aiki da ake ɗauka to irin waɗannan haramun ne shari'ar musulunci ta yi hani azabtar da su awi dabbati kai ko da dabba ma da ka siya ka ajiye da kuɗin ka za ka yanka ko za ka kiwata don taimaka wani amfani haramun ne ka rinka azabtar da ita haramun ne wal mar'ati wal walad haka nan matarka da ka aura ka biya sadaki ita ma haramun ne ka rinka azabtar da ita da kowane irin nau'i na azabtarwa kuwa azabtarwa ta rashin abinci azabtarwa ta duka azabtarwa ta duk wani abin da zai takura ta ya kuntata ta haramun ne a matsayinka na namiji kai wannan haka nan ɗanka da ka haifa shi ma ɗanka da ka haifa ba bawanka ba ne e ɗa ba bawa ba ne ɗanka amana ce Allah maɗaukakin sarki ya baka yadda mahaifi yake gani cewa yana da haƙƙi mai girma akan ɗansa idan ɗansa ya saba masa zai shiga wuta to wallahi iyaye ma idan suka cutar da 'ya'yansu suka zalunce su wallahi su ma za su shiga wuta saboda wancan zalunci duk ɗaya ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowanne mai haƙƙi an ba shi haƙƙinsa saboda ka ɗa yana da haƙƙi uba yana da haƙƙi to haramun ne ka rinka azabtar da ɗanka azabtarwar da ta wuce ƙa'ida kai masa horo horon da ya wuce ƙa'ida ko da ɗanka ne dan ya maka laifi ka ɗauki sanda ka karya shi eh saboda wasu suna da irin wannan zuciyar idan ɗan ya musu laifi sai mutum ya ɗauki abin da yake wani rodi wallahi akwai mahaifin da na sani idan ɗan ya masa abin lokaci rodi zai ɗauka wallahi kuma kaka ce wai duka zai masa na wasa duka sosai zai zage ƙunjinsa ne da ke shi da shi to saboda saboda Allah duk mutumin da aka daka da rodi da rodi me kake tsammani to an so ai kaga an so an so a karya shi to wannan ba daidai bane danka amana ce Allah madaukakin sarki ya baka idan ka ci amana Allah madaukakin sarki zai tambaye ka haka nan malai ce bai gairi sababin shari'in ka azabtar da shi ba tare da wani sababi da shari'a ta yadda da shi ba au za'idin ala qadri adab ko kuma ya kasance azabtarwa ta ƙara akan gwargwadon abin da shari'a ta yarda a yi wa ɗala da bi a kansa ‘yan uwa da bawa da mace da khadimi da ɗa duk shari'a ta yadda aladabtar da su dukkanin shari'a ta yadda idan sun yi abin da ba daidai ba abu matakan da suka gabata suka gamata aladabtar da su za ga yadda Allah madaukakin sarki ya jero yadda za a yi wa mace ladabi Allah ya ce wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i sai ce me wabribuhunna haka na annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace idan ƴaƴanku suka kai shekara a bakwai ku fara umarta su da yin sallah muru auladakum bis salati idza kanu abna sab'a sinin ku umarci ƴaƴanku da yin sallah idan sun kai shekaru bakwai yace wabribuhum alaiha ku dake su akan yin sallah idan sun kai shekara goma wannan fa magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai inda shari'a ta bada dama a yi ladabi a yi mai ai tsawatarwa ko tsoratarwa shari'a ta bada dama a yi wannan haka nan idan hadiminka ne shi ma duk shari'a ta baka dama a yi musu mai a yi musu ladabi amma kada ladabin ya wuce ka'ida kada ladabin ya wuce mai ya wuce makaɗi da rawa shi sa shari'a ta ce hadisin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum haramun ne ya yi duka a matsayin ladabtarwa da ta wuce bulala goma ɗan uwa an fahimta haramun ne dan kana mahaifi ko dan kana kana da yaron gida ko dan kai malamin makarantar boko ne ko malamin makarantar islamiyya ka da yaro bulala da ta wuce bulala kuma haramun ne yan uwa hadisin bukhari da musulun annabi ya hana ina fata an fahimta yawwa duk wannan yana nuna cewa ladabin za a iya yin sa amma kada ya wuce ka'ida kada ya wuce kima Allah subhanahu wata'ala ya samu dace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wabil walidaini ihsanan وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سيما لن يبوء لوانا بابي دا آير دا كتين سورة النساء farkon ayar shine wa abudullahi ko shine ku bautata wa Allah wato a wannan ayar ku kalle ta da kyau za ku ga Allah madaukakin sarki ne kawo wasu abubuwa wanda suke haƙƙi ne na dole na wajibi na tilas akan ka sai ka sauke su duk abin da ka an ambata anan haƙƙi ne dole sai ka sauke shi sai Allah madaukakin sarki ya fara da mafi girman haƙƙi kololuwa wanda daga shi sai dai kai kasa shine girman shine haƙƙin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an ku bautata wa Allah madaukakin sarki kada ku hada shi da komai a cikin bautar ku akwai haƙƙin da ya wuce wannan babu duk wani haƙƙi idan ka sauke shi amma sai kai shirka to wannan haƙƙin ba zai maka amfani ba yanzu daga da yawa daga cikin kafirai wanda ba musulmi bane idan makaranta haƙƙin nan guda dukkanin su gaba ɗaya ga wani daga cikin kafirai duka ya tattara su ya sauke su gaba ɗaya ya bada haƙƙin su amma na farkon da ya kasa saukewa shi zai sa ya dawo a cikin wuta idan ya mutu saboda haka mafi girman haƙƙi shine ka bautata wa Allah madaukakin sarki kada ka hada shi da komai a cikin bauta haƙƙi na farko kenan haƙƙi na biyu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana shine haƙƙi da yake bin wancan haƙƙi na biyu shine iyayenka guda biyu kuma ka kyautata musu ka kyautata musu biyayya wa iyaye tilas ce wajibi ce gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya baka dama matuƙar mahaifanka ba kiranka so suka zuwa ga saban Allah maɗaukakin sarki ba to dole ne kai musu biyayya dole ne kai musu biyayya in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma idan suka takura maka suka dage akan sai kayi shirka ga Allah madaukakin sarki ko ka saba Allah madaukakin sarki Allah ya ce me fala tuti ma lokacin ba za ka yi musu biyayya ba amma sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya me ma'rufa amma duk da ba za ka yi musu biyayya ba za ka zage su za ka yi musu rashin kunya zumbura musu baki za ka yi ba za ka yi ba sai ka tausasa musu lafazi kai musu magana mai daɗi yadda za su fahimce ka ma'ana ko da iyayen mutum ba musulmi ba ne to ba za ka zage su ba za ka ci musu mutunci ba dole sai ka musu biyayya ka kaddara mu kaddara wani babansa ba musulmi ba ne shi musulmi ne ɗebo ruwa cefane kai niƙa da sauransu dole sai ka yi wancan musuluncin naka wancan musuluncin naka da kake yi idan ka iya wannan arnin biyayya wallahi sai kai ka wuta ɗan uwa fahimta wato lamarin iyaye wallahi ba wasa bane lamarin iyayen uwa wallahi ba wasa bane duk mutumin da ya sake duk mutumin da ya sake iyayensa ba sa farin ciki da shi wallahi ya shiga uku duk al'amarin su da yake a duniya sai sun lalace sai sun tabarbare ba zai ga daidai ba Allah ba wai sai an je lahira ba wannan abu ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana haƙƙi guda biyu Allah baya barin su shine zalunci da alquq saba wa iyaye Allah madaukakin sarki baya bari sai ka je lahira tun a duniya ga duk abin da ka kama sai ya lalace duk harkar da ka shiga sai ta ɓaci ka koma ba ka gami mai tsakaninka da iyayenka sannan yan uwa mu sani cewa da uwa da uba da uwa dukkanin suna da haƙƙi a kanka kuma kowanne sai ka bashi haƙƙin sai da ya kamata amma addinin musulunci ya ce haƙƙin uwa ya fi saboda uwa ta fi rauni sannan kuma ta fi shan wahala an fahimta uwa za ku ga mace ce da namiji da mace ya fi rauni wanda ya fi rauni a shari'a ga shi aka fi kulawa da shi to sai aka ce ka fi kulawa da bangaren mahaifiyarka sannan ta ɗauke ka a cikinka a cikinta a tsawon shekara tara wahanan ala wahani rauni akan rauni rauni akan rauni tare da cewa shi ma mahaifin fa ba fa a zaune yake ba fa shi ma mahaifin fa ya sha wahala fa da Allah bai sha wahala ba wannan wata cikin fa wani wannan wata taran da ake fa wani wata taran wallahi da shi ake wata taran nan shi ma fa kawai da cikin ne baya jikinsa amma wallahi wahala da ɗawainiya da mai wani wallahi wani shi ma gwanda ba shi cikin wani ba haka ba ne haka ne saboda haka shi ma yana da haƙƙi a kanka abin da ya sana kawo wannan shine yan uwa wato wata rayuwa muke ciki yanzu da yawa daga cikin ƴaƴa suna ganin cewa ba za su yi baban su biyayya ba ma sai babu ta ba su izini ko kun san wannan wallahi kuwa ni na sha na sha gamuwa da irin wannan kes din ɗa ne ko ya ce za ta yi babanta abu sai babata ce wallahi in kika yi masa ko in kai masa tana tsine maka albarka ita amma za ka yi mata to ka fahimci cewa mahaifiya ba ta da haƙƙin da za ta hana ka yi wa mahaifinka biya wata da wannan haƙƙin yadda take da haƙƙi a kanka haka shi ma yake da haƙƙi a kanka ya kamata mu fahimci wannan da kyau ƴaƴa muna da irin wannan abu wani mutum zai abu sai ya ce ai wallahi sai sai na ji na tambaye ta baban ya ce masa gafa abin da nake so kai sai ya ce ai sai na jira tambayi ba umma shi bai sai ga maka zai ba kenan ita umma karkashin wa take da Allah ita umma karkashin wa take wake ba ta umarni ta bi sai ka ba ta umarni ta bi na ji wani malami yana bani laba- wani labari abin tausayi ce wani bawan Allah ne irin mutane ne wanda Allah ya ba su wadata ma'aikaci ne ya yi kuɗi sosai ya ɗauki nauyin matar tasa a hannunsa ta yi karatun duk wani karatu da ake na boko a hannunsa ta yi shi ya samu mata aikin da take matarsa ya'yansa ya ɗauki nauyin su tun daga primary school har zuwa university duk ya ɗauki nauyin su ya ɗau- ya- ya kula da su gaba ɗaya lokacin da girma ya zo masa ya ritaya sai ga tun da ya girma yanzu bare bare dan ƙara aure to inda ya turo masa din kenan sai ya ƙara aure matansa suka zama biyu shi kenan wancan tsohuwar matar tasa sai ta fara faɗa da shi malami yake cewa wallahi ƙarshe duk wani abin da ka sani na alkhairi sai- sai da ta hana an yi ma- su yi masa ai nasa ba- sun yi karatu da kuɗinsa shi ya biya musu amma wallahi ba ta- ba su isa su yi masa abu ba ba su isa ba ya ce wata rana abin da ya bata masa rai shi wata rana zai fita takalminsa ya dan lalace zai bara ya dinke masa shushe na ita ma macen ma'aikaciya ce tana ɗauka albashi har yanzu amma saboda ya aure ba ta taimaka masa ba takalminsa ya tsinke zai kai wajen shushe na a gyara masa ba shi da kuɗi a lokacin ko sisi ba shi da shi abinda za a gyara masa takalmi ba shi da shi ana nan sai ɗaya daga cikin 'ya'yansa ma ta tashi sai ta shigo gidan ta ta dawo daga wajen aiki sai ce alhamdulillah yawa wance gashi Allah ya kawo ki naira ɗari zaki bani a gyara min takalmin nan wallahi bani da kuɗi na tashi tana jin haka sai ta fita ta ce wallahi in kika bari sai na tsine masa albarka sai na tsine miki albarka ita uwar tata shi ma fa yarsa ce fa yarsa ce amma sai ta fito ta ce mata wallahi in ta bayar sai ta tsine mata albarka yace haka ya fita ya fita kuma cikin ɗaki zo na ya ta kuka shi kadai ya ta kuka shi da take saboda take yace shine zai samu wannan mal- wannan la- ma- malamin da yake bada labarin yazo yake yake bashi labari sai mallan haka duniya take dama to ka sani ba uwa kadai aka ce ayyubiya ba ha uba abinda dai aka ce shine ita ka fi kyautata mata saboda rauninta amma babu inda aka ce mahaifiya ta hana ka kai wa mahaifinka biyayya wallahi ka saba Allah biyayya ta ka ba ta yi ba ba ta yi ba ba ta yi ba kwarai da gaske Allah ya samu dace eh na kawo wannan ne saboda yana faruwa da yawa eh yana faruwa sosai musamman mu a cikin eh, saboda ni bahaushe ne a cikin a cikin Hausa nake rayuwa na fi sanin abin da yake bara ban sani ba wasu al'umma amma dai mu dai muna da irin wannan ah, abin da yake mara kyau gaske Allah ya gyara mu saboda haka haƙƙi da bi shine haƙƙin uwa a haƙƙin uba da uwa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki cewa bil walidaini ihsanan sai haƙƙi na uku shine wa bizil qurba sai haƙƙin makusanci Allah madaukakin sarki ce shi ma makusanci a kyautata masa an aka ce azil qurba shine dan uwanka na jini wanda wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya kawai ko uba ɗaya kawai ko wanda kuke da alaka ta jini da shi sune zil qurba to su ma ka kyautata musu su ma suna da haƙƙi akan ka daidai gwargwado abinda Allah madaukakin sarki ya yassare maka ya baka to kada ka ci kai kadai kada ka zamto inuwar giginya kada ya kasance daga kai sai ƴaƴanka ka rinka lura da wanda suke gefen ka ƴan uwanka daidai gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki sa zaka iya ka musu wannan shi ma dole ne wajibi ne akan ka Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul a suratul rum yace wa ati zal qurbami haqqahu Allah ce ka ba wa ma'abucin kusanci haƙƙinsa kaga haƙƙinsa ne fa ba wai naka bane haƙƙinsa Allah ya ce ka bashi idan kana da wani dan uwa da yake buƙatar taimako ka ki taimaka masa taimakon da ya kamata ka saba Allah madaukakin sarki to da ka abin da zaka yi zaka iya yi akan sa Allah madaukakin sarki zai tume ka haƙƙi na gaba wal yatama hakanan maraya shi ma yana da haƙƙi akan ka yan uwa kun ga ashe marayu da suke yawo a tsakanin wannan marayan fa ba a ce dan uwanka ba kawai maraya Allah madaukakin sarki kawai ce walle tama da maraya ba a ce marayan kaninka ba ko wanka ko dan kanin babanka ko wanda kuke jini ɗaya da shi a'a duk marayan da ka sani wanda yake buƙatar taimako yana da haƙƙi akan ka taimaka masa ashe kun ga akwai aiki akan mu kenan wallahi akwai aiki akan mu ja eh dole ne a rinka taimakawa marayu duk wanda aka san mara wanda ake kira maraya shine wanda mahaifinsa ya mutu yana dan karami wanda mahaifinsa ya rasu yana dan karami wanda mahaifinsa ta rasu ba maraya sunansa ba wanda mahaifinsa ya rasu amma kato ne babba ne ba maraya bane shi ma ba maraya bane amma wanda wanda bai kai shekarun balaga ba dan karami ne ba zai iya kula da kansa ba sai mahaifinsa ya rasu wannan sunansa maraya saboda haka wanda yake rayuwa a cikin su wajibi ne su san yadda ya su da shi dole ku kula da shi kun bashi ya taso mahaifiyarsa ya take ita ta samu abin da za ta ci da shi ya je makaranta duk ba ku sani ba an rasa yadda za a yi da sauransu yaro ya fara lalacewa kuma an zo cikin unguwa ana cewa ai yaro ya zama dan iska to kaga wasu ce waye ya taimaka ya zama dan iska ku ne gaba ɗayan mu ne muka taimaka ya zama dan iska saboda na farko dai haƙƙin da Allah ya ce namu ne mu yi shi mun kasa saukewa mun kasa saukewa ƴan uwa wannan haƙƙi ne yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan to haka shi ma yace wal yatama da maraya shi ma a kyautata masa a bashi haƙinsa Allah ba mu ikon kula da marayu wal masakini da miskinai miskini miskini shine talaka wanda ba shi da abin da zai wadace shi ci da iyalinsa shine miskini wanda maybe yana da sana'a ma da yake yi yana da dan abin da yake kama amma abin da yake baya isarsa shine miskini wannan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa laysal miskin allazi yaqufu bainan nas فيرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما, إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه annabi yace ba wai miskini wanda ake nufin miskini ba fa shine wanda yake yawo a cikin mutane yace damun su da bara ba da maula ba wannan ba shine miskini ba inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aka bashi dabino ɗaya ya koma in aka bashi loma ɗaya ta toye ta ba shine miskini ba innamal miskinu in kana so ka gane ainihin ma'anar miskini wanda ya kamata ka taimakawa allazi la yajidu ghinan yugunihi wanda ba shi da wadatar da za ta wadatar da shi shine na ga muku maybe da dan sana'a sama da yake dan dan jalabtawa da ita amma ba isa sani yana da ya'ya biyar da mace ɗaya da sauransu amma an ya fita dudu abin da ya samu 200 ne ko 300 a wannan marar 200 ko 300 ko 500 ko 1000 me ya ce maka a rana ko baka aure ba da Allah dubu ɗaya mai za ta maka a rana ko baka da aure a tambaye masa auren ai marasa auren dubu ɗaya tana isa ku da Allah ba za ta isa ba ballantana me ballantana mutumin da yake magidanci to ka kalli irin waɗannan ɗan uwa wallahi ka taimaka wa irin waɗannan ya fi lada Allah maɗaukin sarki ya fasin sama da waɗannan masu naci Allah ya fi lada sama da waɗannan masu naci don waɗannan masanacin za ka same su galibi ba wai bukata ce take sa su bara ba me yake sa su bara galibi neman wadatuwa neman wadata ne kawai tarawa suke yi saboda kullun sai ya fita kullun sai ya fita duk wani masallaci sai ya je ya je nan masallacin agama ya tafi can agama ya tafi can agama ya tafi can wato irin wannan abubuwa ma shi yasa ku ga mutane tun suna da zuciyar taimako yadda aka san bahaushe da zuciyar taimako zuciya mai kyau yanzu mutane duk zuciyar mutane ta fara kikesuwa irin wannan saboda makarata sun fi yawa mutum sai zo ya karya ya ce maka shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne sai ka bashi sai ya ganshi a wani wajen sai ka bashi sai ya ganshi a wani wajen da sauransu shi sa yanzu in kana abin da mutum ya zo ya ce maka salamu alaikum sai ka haɗe rai sai ka ɗauka menene irin su ne saboda duk sun ɓata mutane sun ɓata mutane to miskini yan uwa shine wanda ba shi da abin da zai wadata dan Allah mana lura da irin wannan yan uwa ka rinka lura mai yan karamar sana'a kaga wani da ganin sa ka san wannan magidanci ne sai kaga sana'ar da yake dududu jarin ta bai fi dubu biyar ba jarin ta gaba daya dubu biyar ne idan kana da hali in ka sai abin ɗari bai ɗauki dubu ɗaya ka bashi ɗauki dubu ɗaya ka bashi in ka sai abin ɗari da hamsin ɗauki dubu biyu ka bashi ka sai gashi ka riƙe wannan irin wannan abin da kake yi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yana son sa yana farin ciki da irin wannan aikin naka Allah yana san irin wannan abu shi ba wanda ya nace din kaga aka bashi ka bashi ba hanawa ne ba shi ma ka bashi in kaga aka bashi ma ka bashi babu laifi eh ba ce kai laifi ba amma dai gaskiya ni ana irin ganin akwai wanda suka fi su bukata akwai wanda suka fi su bukata sosai wal jari dil qurba sannan wanda yake da haƙƙi akan ka na gaba shine al jari dil qurba da makauci zil qurba wanda yake makusanci akwai makoci wanda yake makusanci ga makokantaka ga kuma kusanci wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wanda ake nufi da shi shine makocin da yake ga makotantaka ga kuma a dangantaka ta jini kaga guda biyu kenan wasu malaman suka ce ba abin da ake nufi ba kenan shine makoci kuma musulmi makocinka ne kuma musulmi wal jaril junubi da makoci wanda yake na gefanka suka ce shi kuma wannan shine makocin da yake ba makusancinka ba na jini ba wasu malamai suka ce a shine makocinka da yake wanda ba musulmi ba jari dil qurba makoci musulmi jari junubi makoci wanda yake ba musulmi ba ko kuma na kusan wanda yake makusanci na jini ko kuma wanda yake ba makusanci na jini ba dukkan wannan malaman tafsiri sun fassara shi da haka wasahibi bil jambi da ma'abocin da abokinka da yake da yake gefanka shine malamai suka ce shine abokinka da yake na tafiya wanda tafiya ce ta haɗa ku da shi me bi mota ce kaɗai ta haɗa ku da shi idan tafiya ta haɗa ku da mutane wanda ka zauna a kusa da su daman ka da hagunka maƙotanka ne suna da haƙƙi a kanka sai ka ba su haƙƙi na maƙotantaka sai ka ba su wasu malamai suka ce a as-sahibu bil jambi abinda ake nufi shine mata as-sahibatu as-sahibatu mace kenan matarka ba ita ce kuke kwanciya gado gado ɗaya ita ba ga kaga ta to ita ce as-sahibu bil jambi abokinka na gefe waye a gefen ka idan ka kwanta matarka suka ce to matarka ce ina ba ta an fahimta to dukkanin suna da haƙƙi a kanka Allah madaukakin sarki ce wabni sabili da matafi shi ma yana da haƙƙi a kanka matafiyin da guzurin sa ya yanke eh matafiyin da guzurin sa ya yanke rasa yadda zai shi ma in ka tabbatar da gaske ne zaka zaka taimaka zaka taimaka masa saboda matafiyan suna da yawa yanzu kowa matafi ne kowa matafi ne wani mutum ranan ya hawo sama wallahi ya fi kusan awa ɗaya na ban labari awa ɗaya kusan yana ban labari labari yake bani an yi kaza duk daga ƙarshe wai irin wannan abin da zai yi kenan na ce to ai ni da ka gama abin tun farko ko mun rabu shi kenan wallahi ya kusan awa ɗaya kuma labarin nasu ina ga maka irin a tsare daki daki tartiban ba za ka iya yanke shi ba wallahi ina ga maka to idan ka tabbatar mutum matafiyi ne yana da haƙƙi akan ka taimaka masa idan kai ma za ka yi tsantar kanka don shi matafiyi ba ruwanka da wadatarsa ko rashin wadatarsa ina fata an fahimta wani a garinsu mai kuɗi ne amma tafiya ta sa shi ya zama to talaka saboda ba shi da komai duk abin da ya abin nan yake da shi yanzu babu eh musamman ma dai alhamdulillah yanzu irin lokaci da muke ciki zaka ga wahalar ta ragu sosai tunda alal Allah akwai waya eh akwai waya akwai transfer yawwa wani wani yake ban labari cewa wani yazo yake tambaye cewa da Allah ce maka masa zai tafi Lagos ko ina da ita baka da waya ce yana da ita ce je ka sai da ita kuma kaga wannan shawara ce mai kyau Allah abinda abinda annabi ya gaya wa wani sahabi kenan da ya dame shi da roƙo yace zo ce me kake da shi a gida ce Rasulullah bani da komai sai kaza ce je ka dauko shi ya dauko shi ce je kasuwa ka sai da shi ya je kasuwa ya sai da shi yace je ka so fatanya sai ka so abin saran abin da ake saran gatari a gatari ko sai je ka so gatari sai je so gatari sai sauran zai ka dan yi sefale ka kai gida yace je ka ka shiga daji ka je ka saro ite ka je ka sayar kanna ƙara ganin ka sai bayan kwana biyu bayan kwana biyu sai gashi mutum ya dawo ya je ya siyar ya saro ya siyar ya ya dan fara tara abubuwansa wallahi yan uwa babu abin da ya fa neman halak dadi ba abin da ya fa neman halak dadi yan uwa kada ka sake kada ka sake ka zubar da mutuncinka akan neman wani abu a wajen wani ka nema a wajen Allah madaukakin sarki wallahi in kai kokari Allah zai taimake ka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sub in da kai kokari saboda Allah Allah zai shirye da kai zuwa ga hanyar kai kokari amma kada ka sake ka dogara da mutane ka ce sai wani ya baka sai wani baka babu abin da yake zubar da mutuncin uwa kamar roƙo Allah duk mutuncinka yadda yadda mutum yake ganin mutuncinka in zaka zo sau ɗaya sau biyu sau uku na uku sai ya canza maka fuska uku sai ya canza maka fuska sannan abin takaici annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk mutumin da yake roƙo ranar tashin kiyama zai tashi fuskar sa babu nama ma'ana wannan abin da yake roƙo ake bashi naman fuskar sa yake gwagwayewa bai sani ba yake cirewa bai sani to me zafi haka me zafi ka kura da talocinka ka akwai mutanen da sun yarda wallahi su mutu da yunwa akan siru ko wallahi suna nan lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una fil darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi ta'arifuhum bi simahum Allah yace la yas'alun nas ilhafa sai dai ka gane su kawai saboda siffar su da yanayin su amma wallahi ba su taba ce maka bani ba irin waɗanda zaka same su da izzar su da buwaye su yadul uliya haka annabi ce khairun minar yadi sufla hannun da yake a sama shi ya fi alkhairi sama da hannun da yake ƙasa wanda yake miƙawa da wanda yake karɓa wanne ne a sama wanda yake bayarwa uwa mu yi wa kanmu faɗa di yadda kake ka samu abin da za ka yi wanda za ka rufa wa kanka asiri di yadda kake ka samu abin da za ka rufa wa kanka asiri kada ka yadda da roƙo da tumasanci kada ka yadda sai dai wani ya je Allah Allah ya baku mu samu wani ya samu kai kai me yasa ba ka samu shi kai ka bashi shi ka bashi ba kaga Allah ya baku mu samu wallahi wannan kalmar ba ta da kyau eh Allah ya bani Allah ya bani ku samu ku ba shi kenan ba Allah ya ba mu ku samu ba ta bi daɗi ba amma Allah ya ba ku sai fa kun samu sannan mu samu samu in aka rashin sa'a ba aka ba kuma marwaci ba kaga shi dai an bashi amma kai dai baka samu ba Allah ya samu dace haka matafi shi ma za a taimaka masa ma malakat aymanukum nan ne gabar gabar babin namu ko wa ma malakat aymanukum da abinda da ku ta mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka yaron gidanka yarinyar gidanka dan aikenka a kasuwa haka yaronka yana da haƙƙi a kanka ka kyautata masa ka mutunta shi ka bashi abinci kai masa abin da ya kamata wannan haƙƙi ne wata rana wani sabi na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya taho da shi da yaransa bawansa irin rigar da take jikin ubangidan shi take jikin bawan sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam iri ɗaya komai da komai asin da asin ya sa riga da wando da babbar riga shi ma ya sa masa sai wani sabi ya gashi ce ya haka wannan ba bawanka bane ce bawana ne ce haka yace ai annabi ne mun faɗa wata rana na mare shi ko ne masa wani abu a gaban annabi annabi mun faɗa yace kaga waɗannan waɗannan bayi Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya danka su a hannunku mutane da irinku komai naka irin nasa ne Allah ne ya ga dama ya mai da shi bawa kai mai da kai da shi ma zai iya zama da kai ka zama bawa sai saboda ka mutunta shi ka bashi abincin da kake ci ka bashi haka annabi ya gaya masa hadisi yana cikin muslim to kaga wannan fa bawa ne bare kuma yaron gida wannan shi ma ka san mutum ne idan ga kawai dai kai kana da halin da shi bashi da shi ne kawai shi sai ya zo yake maka aiki to ka mutunta shi ma ka girmama shi inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakuran lallai Allah madaukakin sarki baya son man kana wanda ya kasance mukhtalan mai yawan takama da fankama fakuran mai yawan alfahari Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa zamu dakata anan sai sati mai zuwa sai mu shiga cikin babin kai tsaye abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin amin wanda ya ce ya sai ya halatta mutum ya daki yaron da yake koyawa aiki idan ya yi masa laifi yaron da kake koyawa aiki idan ya maka laifi halatta ka dake shi yaron da kake koyawa aiki daidai yake da ɗalibinka eh za ka yi masa tarbiya daidai da kake wa ɗalibinka tarbiya za ka koya masa aiki ba tare da mugunta ba sannan idan ka ga abin da ba daidai ba za ka yi masa nasiha idan ya ƙi akwai hanyar da za ka iya horonsa to sai ka hore shi eh wannan babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم نعم gaskiya ne gaskiya ne na'am eh kada ka kira shi in kai ka kai shiga cikin hannun da annabi yana sai ka je ka kira wani ka kara musu mutum ɗaya sai ka kirawo shi ko da ba kuna tare bane yawa ai idan ka kirawo shi kaga shi wancan kun bar shi shi nawa ai hadisin Abdullahi dan Umar abin da ya nuna kenan ko suna tare da shi dawa da maulansa sai wani ya zo daga baya sai ya nemi su gana da Abdullahi dan Umar shine sai da ya je nemo wani ya hada su sannan kuma sai ya ware din saboda haka sai ka shiga lalibi kenan suka nemo wani Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi